أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala wanda shine ke ba mu ikon haduwa a wannan guri mai albarka domin ribantan daman da muka sama da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wani littafi na alfiyatu bin malik alfiyatu bin malik a inda muna baban na kirawar ma'arifa ne ko? to ina ne za mu tashi a mun tsaya wazin tisabin fimfisalin joyila iya yawa ta furi ulaisa mushkila nan ne?
ومن ذلك شيء من ضرب الأشياء وزرت فائد الرب صالحا
وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفور لا تشتبه haka ne? alhamdulillah a darasin da ya gabata mun ji bayani akan lamiri ya kaskashi biyu akwai baris akwai mustatir ko baris ya kasu kashi biyu akwai munfasil akwai muttasil to yanzu insha Allah ta'ala za mu mun ji akwai addama'ir allati ta'ti fi mahallin raf'i wa fi mahallin nasbi wal jar ko akwai kuma wanda kan zo fi mahallin na raf'i a wan nasbi ya danganta da yadda suka zo lamiran ne amma mun gana shi lamiri ne wanda kan zo gurare guda uku a taina fara'ana wa sallama alaina kaga na lamiri ne wanda kan zo gurare guda uku yakan zo fi mahallin rafi fa'il a taina wa fi mahallin nasu maf'ul bihi fara'ana wa fi mahallin jariko fa sallama alaina na ka alam bina wa fa innana nilnal minah nilnal minah al minah kyauta ko eh jami ne na minha ga sunan littafin nan min atyabil minah eh ba min atyabil minhi ba wani ma ya ce manhi minah to Allah ka samu dace akan ina ka samu min hadirasiya ko scholarship to wa zuntu sabin fin fisalin joila iyaya wa tafri'u laysa mushkila mun ji akwai ad-dama'ir allati tati fi mahallin raf'i wa hunaka allati tati fi mahallin nasbi ko to anan zai mana magana ne akan allati tati fi mahallin nasbi 12 guda 12 ne shi ne ke nufi da wazin tisali ai lamirai ma'abuta nasba wanda suka zo suka zo fi muhallin nasbi وزرت فائد afwan وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفور لا تشتبه وذو ارتفاع زي ما أنا بياني أكان الضمائر التي تأتي في محل رفعين في انفصال cikin lamirai munfasilai shine wa zurtifa'in lamirai ma'abuta ma'abuta raf'a Allahu akbar wa infisalin kuma munfasilai kun san lam- damir bari damir nau'i biyu ne akwai mustatir lamirin boye wannan kun ga shi turanci ba su da shi a ba su da shi sai dai kawai dan su gurare ne inda za ka ce maka mutum inda za ka ce mutum kam ko kuma ka ce mishi gawo waɗannan silika ƙadar lamirin ɓoye amma ba ko'ina ba to amma shi batu shi balarabe harshen shi ya fi yalwa da bunƙasantuwa shi yana da waɗannan lamirin da yawa to shi ne malai yake ce mana ehe cikin lamirai baris fitattun lamirai nau'i biyu ne ko akwai munfasil akwai muttasil to lamiri mun- mu- munfasil allati yumkinu nutqu bihi wahdahu lamirin da zaka iya furci da shi shi kadai ko ma'ana ta fita kaman ana kaman huwa shine lamiri munfas- munfasili to lamirin munfasili din ma sun karkasu akwai wanda suka zo fi muhallin rafi'i akwai wanda suka zo fi muhallin nasbi kun gane to shine zai mana magana akan ad-dama'ir al-munfasila allati ta'ti fi muhallil raf'i shi yasa ya ce wa zurtifa'in wa zurtifa'in sannan lamirai ma- laborai wanda su- lamirai waɗanda suka zo na raf'a fin fisalin cikin lamirai munfasilai su ma guda goma sha bi- sha ɗaya ne ina suke ga su nan kamar ana duk inda ka ga ana daga nan har tudun segu har kuwait har saudiya ka ce mishi damirin munfasilun kuma la yati illa fi mahallin rafi'i kun gane yanzu idan na ce ana sami'un ana kaga ana li'irabin shine damirin munfasilun mabniyin ala sukun fi mahallin rafi'i mutada sami'in kuma sai zama ne khabar mutada marfu'un bi dhamma zahira al akhirih so din da kaga ana bai zuwa fi mahallin nasbi ko ballanta na fi mahallin jarri mun gane akwai huwa kamar ka ce huwa jalisun huwa kaga wannan mutada ne wa huwa dhamirun mufassilun ko fi mahallin rafi'i mubtada jalisun khabar guda goma sha biyu ne wa anta akwai kuma anta to sai ka mana anta in ku lura da kyau wannan zamir munfasil kun gani zamirun munfasilun marfu'un wa huwa lil mufrad al mudhakkar na namiji ne shida sai kuma ah, anta al mukhatab kuma lil mufrad al mukhad- ah, mudhakkar al kha- al mukhatab na second person huwa wannan zamir munfasil مرفوع وهو للمفرد المذكر القائد سيكون أنا كان أنا ضمير منفصل مرفوع وهو ل- للمتكلمين للمتكلمين يكن زوني دومن أنا ما اسمع أنا كمان وي أتورنشيكو هو كما كمان هي أنت كمان يو من لما تفا a ina zuwa ana kun ga ana wannan nawan kenan na mutakallimun huwa na ga'ib ko an tafa na mukhatab mufradul mukhatab ko muzakkar to a anta zaka samu anti ai rassa ne nasu ko zaka samu antuma zaka samu antum zaka samu antunna huwa zaka samu mene hiya huma hum hunna to duka idan ka hada zai baka guda goma sha biyu ya fita shine ma'anan wal wal furu'u la tashtabihu ka ka dauko wawan din kawai ka sa a gaba can wala tashtabihu al furu'u rassan waɗannan lamiran ba za su rikitar da kai ba ba za su rikice maka ba za ka iya gano su ana anta antuma antum antunna kaga furu ne na mene na anta ga ho shi ma kamar yadda muka ciro nan shi mun bance nan ko ai gogari a samu wannan wannan ina jin na ta faɗa ko ahlal kalam madinatul qawaid drama ne mutanen iraki suka shirya shi yanzu duk lamiran ba duk duk za ka gansu har da kana gata kana akwatuwa gata za ka ganta madinatul qawaid in ka kalli program din nan sosai malam zaka ƙara fahimtar wannan kawai na hauya din nan yana da kyau a san su insha Allah ta'ala a'a drama ne drama ne shine waɗansu a mutane da ke mai da ke abin nan iraq suka shirya drama ne sosai akan nahau duk waɗannan ƙa'idin nahau yayin da za ka karanta da kai su kuma ta hanya mai sauƙi da za ka fahimce su ya fita ko wadun tisabin finfisalin joila iyaya wata furi ulaisa mushkila ku ya guri yau na koma makaranta ne eh karin wakan da malam ke mana kenan yayi mana a makaranta kun san in ka shiga zaure zaka samu akwai karin wakan da suke yi sabanin na larabawa larabawa su gona gana su karin waka to wani lokaci sai mana na larabawa lokaci kuma sai mana na gida wazun tisabin sannan mun ga lamirai munfasilai ko allati tati ko kuma la tati illa fi muhallin rafin to akwai kuma dama'irul munfasila allati la tati illa fi muhallin nasbi fi muhallin nasbin ala annaha maf'ul bihi kun gani ko kuma khabaru kana ko ismu inna shine ke cewa wazun tisabin sannan lamiri mun- ah, da- lamiri lamiri wanda yake mansubi shine zuntisabi ma'abucin nasba finfisali cikin lamirai munfasilai ju'ila iyaya an sa iyaya a ciki to tun da yanzu an kama ka da wa tafri'u laysa mushkila eh ai wal furu tafri bi ma'ana furu rassan waɗannan laysa mushkila ba ba ba- ba za ta zanto maka mushkila ba da not so confusive za ka yi gano su ko kaga iyaya lil mutakallim wahdahu ko sai kuma na mukhatab ya kenan zai zama iyyaka sai mukhataban i af- afwan sai na muannath ko iyyaki sai iyyakuma maza biyu mata biyu ko sai maza zalla iyyakum sai kuma iyyakunna na mata su ma guda goma sha biyu ne sannan kuma sai ka je iyahu na ga'ib iyahu iyaha iyahuma iyakum iyakunna za ga sun za mu za ga su guda goma sha biyu ne su ma akwai iyana eh wa inna au iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin akwai kuma wanne ne cikin qur'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai kuma wanne ne ma kanu iyana ya abudun wa iyaya farhabun wa iyaya fattakun mun bance su ko to wannan formula ce duk inda ka ga lamirin da ya fara da iya ka ce kawai fi muhallin nasbi eh wannan haka yake yawa ko da Allah ya kai mu burin da nake ta fata ya tabbatar min nake fatan Allah ya kawo min hali mai albarka in kai ku aikin haji to da zarar mun je aikin haji haka da yake abin a- a Saudiya yawa har jami'ar Islamiyya mun kai ziyara haka yake insha Allah ta'ala to Allah shi sani mana to akwai matsala da akan samu wani lokaci ka ga lamiri munfasili da mu- eh, muttasili sun hadu to in an samu irin wannan halin wanne ne ya kamata a gabatar da shi ko kuma wanne ne ya kamata ya zo shine ibn malik zai faɗa mana وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعتى أن يجيء المتصل to idan aka sami idan ka ce akaramtuka akaramtu ka kun ga akaramtu ka zan iya kun ga ai in an ce ne akaramtuka wannan kafin din zamiri ne wanda yake muttasil ko fi mahallin maza fi mahallin nasbin ko ba dalla saboda maf'ul bihi ne to zan iya cewa akaramtu iyyaka akaramtu iyyaka kamar misali in ce ma akaramtu illa iyyaka in na ce akaramtu iyyaka na zo da lamirin nan mutasili ne ko kuma munfasili munfasil ne wannan akaramtuka muttasil akaramtu iyaka akaramtu daban iyaka daban kaga mun fasili ne wannan ko jamil jiddan to shine ibnu malik yake zo- son ya zo mana idan har za a iya eh, abinda malamai suka zaba shine idan har za a iya samun lamiri muttasili a gurin a cikin jumla lamiri muttasili zai zo to ya fi ƙarfi fiye da ka zo da lamiri munfasili misali idan ka ce a karamtuka yanzu ai ibada ta cika ko a karamtuka na girma ka wa yumkinu laka an taqula akramtu iyyaka to idan muka duba da kyau wannan lamirin wani iri ne muttasil ko wannan kuma fa to duk inda ka ga haka ko kuma idan ka ga haka ka zo da lamiri muttasili wannan akawa da ka zo da shi munfasili shine wa fi ikhtiyarin bisa ga abinda malamai suka zaba la yaji'ul muttasil la yaji'ul munfasil lamiri munfasili bai zuwa ma'ana ba za ka zo da lamiri munfasili ba idza ta'atta ai idza amkana ta'atta bi ma'ana amkana idan har ya iya yiwuwan an yaji al muttasil lamiri muttasili ya zo kenan takadirin baitin wa idza ta'atta an yaji al muttasil la yaji al munfasil fi ikhtiyari fi ikhtiyari al ulama da mene bi ai wakan ta fita ko masha Allah akaramtuhu akaramtu iyahu akaramtuhu akaramtu iyahu to ya fito kace akaramtuka akaramtuhu da kace akaramtu iyahu amma inda ba zai iya yiwuwa ka kawo lamiri muttasili a gurin ba to wajibi ne ka zo da munfasili kawai kamar inda ka ce iyaka a karamtu zai iya yiwuwa ka ce ka a karamtu kaga ba zai iya yiwuwa ba shine mafhum mukhalafa na baitin mafhum mukhalafa na baitin kaga ba zai iya yiwuwa ka ce hu darabtu ba ba zai yi ba darabtuka darabtu iyaka ka ce wa hu darabtu la yi zalika domin shi ad-damirul muttasil la yumkinu nutqu bihi wahdahu inda lamiri mufassili ne ba zai iya ka zo da shi shi kadai kai ka kai futa shi ba akwai wani tashjiru tash- tashjiru tashjiru al-fatim bin malik duk wannan da kuke gani ka'idojin an fitar da shi da diagrammatically insha Allah ta'ala zan tura mai injiniya sai turo ta WhatsApp group sai ya kokari a sauke shi insha Allah ta'ala nan mu nan na takaddirin mutum shine wa idza ta'atta an yaji al muttasil la yaji al munfasil fi ikhtiyar al ulama ta fita to akwai waɗansu halaye kuma da zaka fifita zuwa da lamiri munfasili ko kuma muttasili shine zai mana magana yanzu wasil aw yufsil ha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhu al-khulfun tama كذاك في كذاك خلتانه واتصالا اختار غير اختار الانفصالا to nan yana son ne nuna maka zuwa ga fi'ili ma ya ta'adda ila maf'ulaini thnaini هما منهما ليس خبرا في الأصل واتمعنا أكوي في لندا كنا أنا أكرمتك أكرمت إياك وانا في لندا زود مفعول دينكو تسكتي الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أف- الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أكون دك زود مفعولين قد بيو a karam yakan zo da maf'ulai guda biyu kun gane madalla to shine zai mana magana akai wasil ka zo da lamiri munfas- ah, mu- mu- muttasil shine wasil kai waslu a wufsil ko kai faslu ma'ana a wannan halin da zan kawo maka kana da dama ka zo da lamiri muttasili ko kuma lamiri munfasili ha asalnihi ha nasalnihi kamar ka ce addirhama addirhama kun gane ko addirhamu salnihi salnihi ka kuma iya cewa addirhamu salni iyahu in ka duba da kyau a dirham shi dirhamin sannihi ka tambaye ni shi ina mafulin ina mafulin guda biya nan ni da mene shi jamil jiddan ko ga mafulai ne guda biyu nan ko to a irin wannan halin kana dama ka mene ka zo da lamiri guda ɗaya muttasili ɗaya munfasili kun gane shi nake cewa wasil a wifsil ka zo da lamiri muttasili ko kuma mufassili Wa- wasil ha asalnihi lamirin da ke fi'ilin salnihi in kaga dama ka zo da shi muttasili a wifsil ko kuma ka zo da shi mufassili wa ma ashbahu da ka- da kuma abin da ya kama da shi in kaga dama ka ce addirhamu salnihi addirhamu salni iyahu laka wajhani laka wajhani an fahimci baitin barakallahu fikum wa ma ashbahahu da kuma irin abin da ya kama da shi da irin abin da ya kama da wannan ka misali addirhamu a daituka hu addirhamu a daituka hu kaga a daitu ka nan ka zo da shi wani irin lamiriya nan muttasil a daituka hu nan sai ka zo da shi kuma ne shi ma muttasil da har ila yau ko to a wannan kana da zabi addami addirhamu ataituhu iyaka ba za ka zo da sulamiri muttasili duka ba A- addirhamu ataitu kaka ba sai ba sai dai addirhamu ataitu ataitu ka hu kun ganin ka zo da shi ko iri da ko kuma mene addirhamu ataitu ka iyahu shine wasil aw ifsil ha asalnihi wa ma ashbahahu to idan kuma ya zanto filin yana daga cikin al'af'al allati takhtassu bil kalbi watan fi'ili ne wanda yake yana da alaka da aikin zuciya ko kuma khabar kana wa akhawatuha so idan ya zanto fi'ilin da ka zo da shi shi muta'addi ila ma ila ma ta- ila ma- muta'addi ila ma- mafulaini sunaini yana da alaka da mene yana daga cikin babin kana wa akhawatu hani to gashi nan kana da mene kana da wannan zabin shine yace fi kuntuhul fi kuntuhul khulfun tama sai ka ce intamal khulfu intama intama yantami intami intamal khulfu an danganta khulf fi kuntuhu a kuntuhu kun gane ko zaka iya cewa zaidun kuntu hu ko kuma as-sadiqa kuntu hu ko kuntu iyahu as-sadiqu afwan as-sadiqu kuntu hu ka zo da sunan wani iri lamine muttasile ko ka kuma yi cewa as-sadiqu kuntu iyahu ya fita ka ganin ka zo da shi wani iri ɗaya muttasili ɗaya kuma munfasili to shine ibn malik ya son ya nuna maka idan har fi'ilin da ka zo da shi din ma ya ta'adda ila mafu'ulaini ya zama daga fi'ilin kana wa aka wato hani ko kuma af'alul qalbi abin nan zanna abin nan ayyukan da zuciya take yi to shikenan to wa huwa kullu fi'lin ta'adda ila maf'ulin ila maf'ulain ithnaini shine dukkan fi'ilin da yake ta'addi zuwa ga maf'ulai guda biyu in ka zo da irin wannan fi'ilin min kuma khabarun fil asli wanda yake asalin su khabar ne to shikenan kana da zabi biyu mazhaban sibohi shine ka zo da shi munfasil zaidun khiltanihi zaidun khiltanihi zaidun khiltani iyahu misali zaidun khiltanihi ina da miran ma'anan ba ga ni ba damir muttasil sai kuma ina ɗayan hi ko damir muttasil to a irin wannan halin ku dubi khala wannan khilta asalin shi daga khala ne bi ma'ana yayi zato khala bi ma'ana zanna yanzu in ana yin zato da kwakwar da me ake yi da zuciya ko madalla to idan fi'ilin yana da ɗaya daga cikin afalul kalbi domin kun ga nan khalin nan yana ya ta'adda ila maf'ulin mithli ko ina al maf'ul awwal ni din nan nunin din nan ina kuma al maf'ul thani afwan nan nunin luqaya ce yawon din nan ita ce maf'ul na farko yawon ba ita ce maf'ul na farko wannan kuma hawan din lamiri ya zama maf'ul na afani ko to a wannan halin zaka iya shine zaka iya zuwa da shi lamiri muttasili zaka iya zuwa da shi lamiri wani iri munfasili wannan mai sharhi nan ya ce wa mazhabin sibawi da annal muktar fi hada idan al infisal mazhabin sibawi shine ka raba da ka zo da ɗaya muttasili ɗaya munfasili sai ka ce addir zaidun khiltani iyahu wannan shine mazhabin sibawi khiltani iyahu kun gane kuma mazhabin sibawi shi ya fi karfi li'annahu huwa al-kathir fi lisan al-arab kun gane ko me waka yana cewa idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami wata mata ce da ta shahara a lokacin jahiliya wajen gaskiya har sai kawai suka danganta gaskiya zuwa gare ta in dai in dai ita ce magana kawai ko to to ka ka abin nan kawai ko ku yadda ita kawai ina ne mahallin shahid din mu idza qalat hazami fasaddiquha kun ga bai ce mene ba fasaddiku iyaha ba fasaddiku ha fa innal qawla ma qalat hazami yau wa malam ka rubuta wannan littafin tafasilul jumal alhamdulillah shehi lamiya ta bin wardi ko to ita ce kai ka lissafa nawa ne za a fitar da ita don za mu yi daura kan tana da abiyat ne guda guda saba'in da wani abu nake jin fa insha Allah so zami zami zami zami darasi ne fi sabilillahi akai insha Allah wanda zai zama goran azumi saboda haka kowa sai kokari ya sama wiyar muna son kaɗan lissafa none za none za za fitar da ita Ahem, to baka da ko ba za ka iso kuɗi ta yanzu ba saboda kowa ya san kuɗin ta ne yanzu wanda ma Allah ya sa zai sadaka jariya sai dan baka dan miliyan daya ji a ji a fitar da su da yawa ka gani yauwa inda da dama sauke shi kawai yanzu malam lamiri bi ne an nuna nan nun lukaya ce a ba ba eh khilta kaga ta wannan nan ai lamirin mutakallim ne nan to ban da shi ni ba ga yawon ba lamiri na ne aiko ai waɗannan lamirin biyu da ke gaba su ake magana a kai banda banda ta banda ta kun gane lamirin fa'il ne ko ana magana ne akan lamirin da za su zo mafi'ulai yawwa ya fita ko barakallahu fikum to shine malai yake cewa kazaka khiltanihi wattisalan akhtaru ghairi ikhtar al-infisala kazaka khiltani haka nan kuma kana dama ka zo da lamiri متصل ko munfasilai mutasilai ko ko munfasilai a khiltanihi kun gane to sai ibnu malik ya ci gaba da ya kawo mana zaɓin sa da cewa wa akhtaru tisalan ni abinda na zaɓa na gafi karfi shine ka zo da lamirin muttasili shine wa akhtar ka zo da lamirin guda biyu mutasilai kun gane ko sai ka ce mene zaidun khiltanihi wannan shine abin da ya fi karfi wajen ibn malik wannan ibn aqil ne ok sharhin uthaymin ne to kun gani ga shin duk wanda yake bukata a fita mishi da sai sharhin uthaymin magani to sai ya sai za a fitar masa da shi guda nawa ne guda hudu ko eh ai wala ai tarumul izza wata namul ilan ajrun ulun ka gani yawwa kai kai amma wannan gaskiya ta fita malam kai ka kai kamar zo da ita daga misra ka gani kaga sai ai kundin malam kawai yayi da kyau na na shi wannan ko ba اختلاف الأئمة العلماء تاليف الوزير كو أبي الم... أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ها. اختلاف العلماء اوكي فيكو نيكو كم وكريجا guda biyu ne ko biyu ne guda biyu ne amma ɗaya zai kawai ci a sauran mutane
babu fa, fa, babu qada'il fawaid kowane guda ɗaya tuta ne babu bai'il usul babu al-ghusli hmm. hmm. Allahu akbar abubuwan kayan kayan duk kayan ya yi tsada takardun ne sun yi tsada yanzu paper da akwai colored paper na siye ta last moment dubu biyu amma yau na je last a sauki ne ma dubu uku da ɗari biyar kaji ko kaji abin da ke dubu biya kuma dubu uku yanzu da riga dubu hudu ma ya ce mu shi ne ce to dan dai tsohon ajiya ne in kawo su biyu amma next ko tauro
Allah shi fata Allah shi sare mana insha Allah kuma kuma miliyan nawa ne Allah ya kawo mana mai albarka a to ai ai da ai da wannan ne zaka yi karatun a gani akwai na Ibn Munzir shi kuma dukkan qawaidin da suka yi ittifaki akai shi kuma ya tabo na fiqo ba eh, dukkan qawaidin da suka yi ittifaki akai shi kuma ya dinga da tabuwa babi babi a ga wannan shi kuma maktalafi fi ulama ne to bari mu ci gaba malamai ko mun gama da baitin ko na na to watisalan aktaru ai wa aktaru wa aktaru tisalan irin malik yace ni na zabi ka zo lamini muttasili ne kawai ad-dirhamu zaidun khiltanihi wannan shine mazhaban ibn malik kun kun- kun gane to sai ka ce ikhtara gairi linfisala ikhtara gairi gairi alinfisala ni kuma wani eh, sibohi shi kuma ya zabi ka zo da ɗaya muttasili ɗaya munfasili ka gani zaidun khiltani iyahu shi ya fi ƙarfi a wajen siboyi abinda siboyi zai zaba kenan وقدم الآخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي to ana ina son muna son ana son ka gane lamiran fa suna da martaba damir mutakallim shine dake da aji na farko sai damir mukhatab sai damir ga'ib damir mutakallim shine mai ajin farko sai nawa ne mukhatab na first person second person third person to kaman haka haka suke mabanci nan ko to idan suka haɗu ya za ka yi idan suka haɗu ka misalin addirhamu a ɗaitu a ɗaitu kahu addirhamu masha Allah a ɗaitu a ɗaitu aka ko a ɗaitu kahu to yanzu idan muka lura nan yanzu kun ga ai wannan ta din tu kai nawa ne ne lamirin na mutakallim ko kaga ajin farko kenan sai kuma wannan nawa ne ne mukhatab kafin ko kaga aji na biyu kenan sai hu nawa yi wannan kaga aji na na aji na uku kenan ko to idan suka haɗu ya za ka yi shi ne za mu gani yanzu kana da dama ka rabe ko ko ka haɗe duka shi ne ibn malik zai mana bayani wanne za ka fara kaddamarwa وقدم الآخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وقدم الأخص كزود الأمير دي في martaba ya fi aji fitisali idan ka zo da su lamiran mutasilai kun gani ga ko abban addirhamu a tsayi tu mai ajin farko ka aji na biyu hu aji na uku kaga ba zai yi ka ce addirhamu a tsayi a tsayi a tsayi a tsayi hu katu ba zai ga ce a dirham a bai a bai ka tuhu kumbancin na ko to idan suka zo iri-iri martaba martaba daraja daraja aji aji to ka fara gabatar da mai ajin farko sai mai aji na biyu sai mai aji na uku kun gane wannan sharadin wannan ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu waƙaddiman ma shi tafin fisari amma idan suka zo munfasalai ne ko to duk wanda kaga dama ka gabatar duk wanda kaga dama ka gabatar kaman ka ce a addirhamu a taituka iyahu addirhamu a taituka iyahu sai kun dinka share mun nan saboda wannan eh kana dama ka ce ma'am shukran addirhamu a daituka iyahu kaga biyu ka zo da su a haɗe ɗaya kuma ka rabe ko kuma addirhamu a daita ni iyahu ko kuma addirhamu a daituhu iyaka kuma su mene wa daituhu iyaya na farko shine addirhamu a daituka a ta duka iyahu ko addirhamu a taitu ka sai mene iyahu in ka lura da kyau ga ajin farko ga aji na biyu ga aji na uku ya halasta kuma sun kana iya cewa mene addirhamu أعطيت أعطيت هو أعطيته إياك kun ganin sai aka zo da miyajin nan a taitu miyaji na farko miyaji na biyu miyaji na uku a nan kuma sai aka zo da miyaji na farko a taitu sai miyaji na uku sannan sai miyaji na biyu ya fita ko to in kun lura me yasa kake da halarcin haka saboda ka zo da su ne biyu mutasilai ɗaya kuma munfasili sannan kuma akwai wani wajen addirhamu a tahi a taituka iyahu a taita ni iyahu a taita ni iyahu kun ga ɗaya mu biyu nan ga su mutasilai nan kuma ga shi mu fasali to kana da wannan shine wa qaddiman ma shi tafin fisali ku duba nan a kai tu kada sai a kaita ni iyahu kada sai gabatar da na ajin farko ko ga lamirin ka na mustaqil ga wancan za kuma ka iya cewa addirhamu ataituhu iyaka a wani na biyu ne ko addirhamu ataituhu iyaya ataitahu iyaya still duka na shi na'am eh mana insha Allah Mal- mal- malamai kuma ba ci baitin ko وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا to yanzu na abin da ake so a nuna mana idan lamirai guda biyu suka haɗu lamiran nan kuma dukansu mansubai ne kun ga martabarsu kuma iri ɗaya ne ka misali ya zan su zanto na mutakallimai ne na mutakallimani ko kuma zanto mukhatabani ko kuma zanto na ga'ibani to a lokacin nan ya wajaba a arabi tsakankanin su kwata kuli sai ka ce a dirhamu a taita ni iyaya ku duba ku duba gani kun ga a nan a dirham أعطيت أعطيت أعطيتني إيايا ku duba da kyau wannan wannan lamirin na menene yawon danna lamirin wani ne mutakallim ko iya afwan iyaya lamirin wani ne to a wannan halin idan suka zo dole ka rabe su tunda an sami kun ga lamirai ne maf'ulai ne ga su ko da ya'un din nan da ya'u da iyaya din nan lamiran mutum da ne yayi kuma duka fi muhallin nasu ne ko martaban su daya to yanzu ba za ka zo da su a ɗaita ni ba a ɗaita ni ni a'a dole ka rabe a taita ni iyaya kun bance nan ko shine wa fitti hadi rutbatin zan fasla wa fitti hadi rutbatin ilzam fasla wa qad yabihu al-gaibu fihi wasla wa fitti hadi rutbati ilzam fasla sai ka ce walzam faslan ka lazimci rabewa tsakankanin lamiran fittihadin rutubati idan suka zo da martaba ɗaya to dole ne karbe ɗaya mutasili ɗaya kuma munfasili wa qad yubihul gaibu kai ma zaka iya zuwa da ɗaya lamirin ga'ib ma fihi a cikin maganan ko a cikin lafazin waslan kuma ka zo da shi mausul kamar misali inda ka ce ataitu ataitu kaka zai yi kace ataitu kaka adirhamu ataitu kaka kun ga ittihada fi rutuba ko to ilzam faslan sai ka rubi adirhamu ataituhu iyaka kun gani addirhamu a ƙaitu ka iyaka kun gani addirhamu a ƙaitu ka iyaka dole ka rabe su addirhamu a ƙaitu huhu zai yiwu kaga ita hadatin rutuba ko to ilzam faslan addirhamu a ƙaitu hu iyaku Allah ba da lada wato dai ya kamata ko da dan test a ranka yi ba wannan shine zai kara ba da dama to amma matsalan ayi ku yi kokari a samu ibn aqil wannan shi zai zai ba mu dama idan muka ribaci karatun amsala din da yake kawo su zamu yi amfani da su da tahqiqin Sheikh Mudin Mudin Abdul Hamid to shine zai ba da ma ijaraba tunda wani famatan ne kawai yake amfani da shi to kon kana da batali kawai ba zai yi ba gaskiya ba za ka mura karatun ba sai da sharhi to ayi kokari a samu sharhin ayi kokari dai da kanin zuwa da in Allah ya kai mu to ai ma ba bayan azumi ma nan an bada yayi tsawo tun da yanzu in ka bincika za ga mutum din mai waya dubu hamsin ga mai fuji na eh ai ba nan ka bincika za a samu a nan ana ba da lada ka gani to Allah ka samu dace kuma kuma kuma matsala fa yanzu kun ga tana dan ya ma yana dan bacewa fa amma ni na gani a kowane gari mutum da biyu ɗaya biyu guda kudu ne amma ni a biyu amma ga wannan kanana ne ko rubutun ba a ƙanana to shawara kawai ku yi kokari a fita muku da shi a fita muku da juzu'in farko mujalladin farko ina jin gida ba zai wuce dubu biyu da wani abu ba to in an samu watanni kamar uku hudu biyar sai a sake fitar muku da shi akwai wanda ne wa malamin su karami din nan har kowa Mm, amma karami shi na wancan ya bani mujaddidin to kun ga wancan firi kuma yana karami ka gani ya ai saboda gaba ne ka san ana gaba ne ana rauni ka gani amma wannan shafi da yi ne daga shi masu yin juma tafasul jimal ko yawwa zai sharhi lamaitu bil wardi ko na na to sai ka bi sai ka lissafa nawa ne zai kama kudin in za a fitar sai karamin jiki ko guda wasan da za a yi to wanda mai dan wanda za a buɗa ta ko yau mai fadi kuma mai irin mai karami da kuma wani yawa uku da hamsin ne su.
350 kamar wannan to wani mai faɗi ko fa mai fadi su take da yanzu ɗari biyar bakwai
to kwasan din nan saboda saboda yayi tsada takardun ne sun yi tsada to yan wasu ku kokari a same shi ya fitar da shi ya fitar muku da shi kun gane in Allah ya yarda kuma sai ku taya murkun Allah Allah shi kawo ya yassare halin mu samu mu yi kwana biyu in Allah da zamu yi kokari mu karanta ta insha Allah ta'ala to Allah ya yassare mana amin الزيداني الدرهم أعطيتهما أعطيتهماه كوغاني الزيد الزيداني الدرهم أعطيتهماه أعطيتهماه kun ga ga ayi lamiri an zo da shi wani iri mutahidar rutuba ko to saboda haka shi kenan ilzam faslan addirhamu adaituhuma iyahu shine abin nan wa qad yabihul gaibu zaka iya zuwa da shi na ga'ib fihi waslan amma mausulan fihi wata idan lamirin na ga'ib ne to zaka iya zuwa da shi lamiri munfa abin nan munfasil muttasili kaman wannan addirhamu adaitu mahuma addirhamu adaitu afwan az-zaidani addirhamu adaituhu mahu wannan yayi saboda ai lamirin gaibi ne ko
ita in tuhu ma iya kuma eh zaka iya yi ataitu hu ataitu huhu a ga wata shi wannan layin ke tunda ita hada fi rutuba to ina ne za mu tashi وقبل النفس مع الفعل التزم نون وكايات وليس قد نظم to yanzu za mu yi magana ne ko ibn malik zai mana magana ne akan inda aka sami lamirin lamiri ya hadu da fili lamirin mutakallim ya'ul mutakallim ya'ul ka ce daraba ya buga ko to in kana son ka ce ya buge ni me lamiri me lamiri na ya'un a nonin ba lamiri bane ya'un ce lamiri na kun gane kaga in ka ce daraba ya buga ko to in kana son ka ce ya buge ni fa kaga ba za ka ce darabi mun ban jona ko saboda fi'ili anan ka bashi kasara yanzu to fi'ili kuma ba alamar kasra ba alamar tafili ba ne to yanzu nan ya waje baka zo da nuna lukaya allati tafsilu bain alfi'il wa dhamir allati tafsilu bain alfi'il shine ma'ana zamu ga abin da zamu gani yanzu wa qabla yan nafsi ma alfi'il iltuzim nuna wikayatin wa laysi qad nuzim to suka ce wa qabala yan nafsi ma alfili wal tuzum suka ce wal tuzim wal tuzuma ko wal tuzim ka lazamci mene yan nafsi ya wacce ake ce mata ya'un nafs kun gane ko afwan wa- wal tuzim nunu wuqayatin wal tuzim ka lazamci zuwa da nunul wuqaya protected nun nunin waje take karewa tsakankanin fi'ili da ya take kare fi'ili kada ya samu kasra li'annaha takil fi'l min al-kasri to idan aka zo da yan nafsi aka hada shi da fi'ili to lazimi ne ka zo da mene nuna wuqayatin wanda za ta zo qabla yan nafsi kafin ya'un nafsi din ma al-fi'li idan ya'un din ta zo tare da fi'ili ba za ka ce darabani darabahu ya buge ni kuma sai ka ce darabi ba a kafin fi'ilin da ya nafsu sai ka zo da mace nunin nisuwa afwan afwan afwan nunin lukaya shukran nunin lukaya shine wa qabla an yamsu ma al fi'l tuzim nuna wukayatin an bi ya biga daraba sai ka ce daraba ni shatama shatama ni karrama karrama ni kasada kasada ni ya fita to waƙad nuzima laisi hakika a cikin waƙe an ji an ce laisi wani mawaƙi yake cewa adattu qaumi ka adidi taisi id dhahaba alqaumul kiramu laisi maimakon ya ce laisa ne shi bai zo da ya'un nafsu din a nunin nunin ga ba sai ya zo da ya'un din kai tsaye kawai kun ban sai ya ce laisi وليتني فاشا وليتي ندرا وما لعل كس وكن مخيرا هكذا وكن مخيرا وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا من أبيت النوكينا نعم ok muna gama wannan biyun an gama amma a bakin babin fa a to za mu karke su insha Allah walaita ni sannan a fi'ilin laita kun gane ko a fi'ilin laita kana da mene kana da fuskoki biyu ka iya cewa laita ni ka zo da mene nuna lukaya fasha kuma wannan shi ya fi watsuwa a cikin larabci ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima kaza alqur'ani yazo da wannan ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wanda gara laiti nadiri ne ka ce laiti idan ka san filin laita to ka hada shi da ya'un ya'un nafs ko ya'un mutakallim babu nunuka wannan nadiri ne mun fahimci wannan ko wa akis ma Allah amma in dai la'alla ne to ka akasta zuwan la'alla ko kuma la'alla idan ta hada da ya'un nafs a zo da ita babu nunin lukaya shi yafi shahara da ka zo da shi da nunin lukaya a mu shiga cikin suratul suratul ghafir mana la'alli aqalu ila ilahi musa kike ne ka gani la'alli atikum minha bi khabarin aw aw atikum bi shahabin bi shahabin qabasin ko bi shahabi qabasin ya fito ko to la'alli la'allani duka yayi wa kun mukhayyaran mukhayyaran sauran sauran akhawatu kana kuma da inna to ka zanto mai zabi fil ba shine wa kun mukhayyaran fil baqiyati ka zanto mai zabi a sauran wa tiranan khaffafa minni to wa khaffafa minni ba'd man wa khaffafa ba'd man qad salafa waɗansu daga cikin sashen magabata sun sauƙaƙa minni ittiraran saboda buƙatuwa watan kaga idan aka ce min min harfi ko to idan aka haɗa shi da nunin da nunin ko a da ya'un za ka haɗa minni min da ya'un din nan to sai ka zo da mene nunin lukaya ka raba su sai ka ce mene shi yasa za ka ga an yi shadda ko sai a ce minni to amma an ji wasu daga cikin sashi magabata sun ce mini mini babu nurin lukaya jamil shine wa khaffafa mini ba'du man qad salafa da kuma anni sai suka ce ani ani mawaki na cewa kamun yatu jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu julla mali kaga laiti na wajen laita kenan ko fa qultu a iranil quduma la allani kaga la allah ni akhudtu biha qabran li abyad majidi to gana mini din nan daka da ani ayyuha sa'ilu anhum wa ani lastu min qaisa wa laysa wala qaisu mini ayyuha sa'ilu ya kame tambaya anhum game da ni wa'ani kaga bai ce anni ba ko lastu min kaisa gaskiya ni ba na fito daga kabilan kais bane wala kaisu mini ita ma kabilan kais ba ta fito da kabila ta bane kaga sai ce mini da kuma mini ani ani da mini wa fil ladunni ladunni kalla wa fi qadni wa qadni al hasfu aidan kad yafi to wa fil ladunni laduni kalla takadirin makan sai ka ce wa kalla laduni fi laduni idan fi'ilin laduni to ka zo da shi da nunin wuƙaya shi ya fi ka share nunin wuƙaya ɗin kalilin fil arabiya kad balagta min ladunni udhra kaga ladunni amma kira'in shuba ta zo da da share nunin ita kuma min ladni mun bance ne ko baitin ya fita sai ya fita inda fara na karta wa fi qadni wa qadni al hadfu aidan kad yafi to wa kad yafi al hadfu haqiqa share nunul wiqaya din kan zo da yawa a mene a qadni da qatni kun gane ko watan idan ka zo da fi'ilin kade da kade kade midalin da qato da qattu to zuwa da nunin din shi yafi yawa ka ce kadini da qatni yana da karanci kaje an ce kadi da qati kadi da kuma mene qati mai waka yana cewa قد ني من نصر ال... نصر الجبيبين خبيبين قدي ليس الامام بالشحيح الملحدي wannan shine kalkin babin ko idan Allah ya mu sai mu tashi al'alamu alam profan nan insha Allah to abinda Allah ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah shi fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa idan akwai mai tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah ta na'am mm. to kade bi mana kadi yakfini yakfini hasbi ka gani eh aka cewa kadi ni za ka cewa kadi sosai kuwa alhasbu ya fi eh zuwa da ba mu nuna da shefi yawa mun bance nan ko jama'a riba ce fa wannan karatu da muke saboda haka yana da kyau mu ƙara dagewa don ba za ga amfanin wannan karatun ba sai bukata ta zo na farko kenan na biyu kuma ni abin da nake kaddarawa zamana a wannan guri cikin ikon Allah sun ta'ala wata riba ce da na sama a cikin garin Zaria angon Gwarbe Allah sun ta'ala zai iya kaddaro mini kila in samu in yi muhalli a wancan wani gurin da ba karatun to kaga idan ka koma can to karke fa sai dai ka zama sai dai in kana neman karatun ka taso daga can ka zo nan ka yi kun gani yanzu ga yan uwa da suke Abuja suna karantarwa sai ga mutum fa wani na yana wani fa anan fa yana fama da baki ne wallahi tallahi amma sai gan shi abuja har ma shi ne limami ma akwai ma masu yin tafsiri da azumi eh wanda yake wani ma ba zai bambance tsakankani fili da fa'ili ba ko fa'ili din fa'ili ga su nan wallahi malam eh sai dai zo ji kasa ya je kawai ya ta barambara ma a gaban mutane kuma ya ta gabbara ana abin nan ka gani to kaga wannan abin nan cutar da kai ne zaluntar kai ne gaskiya in ban iya ba ban iya ba kai in mata kai mana dan dauki wani abin da yake yana da dan ido daidai gurgudu akai to me zai sa bazan abin da nikan bayan uwa kenan wanda suke Abuja Lagos irin su irin su wajibi ne ka fitin da kanka lokacin da zaka yanka karatu kana can kana samun kuɗi to ka samu wani malami a nan wanda zaka yarjejeniya da shi ya baka minti kaza za ka bugu mishi waya a karatun ta waya sai ku tasa ko da littafi guda ɗaya a ita yi kai za ka bugu mishi kai har ma in ya kama za ka rinka bashi allowance ne ƙarƙen wata ka rinka bashi ka gani ko kuma ka sai mai data ya yi maka karatun in ya dauka sai ya tura maka ta whatsapp kai kuma ka sauke ka ji to amma kuma irin wannan kuma ko saboda yawaituwan abubuwa wallahi malam sai a tura maka karatun ka sauke su wallahi ka kasa bi kuma akwai wani wanda yake zuwa da mu na shafibiya yana nan yana nan wajen zango ne ma shikenan sai a a dama yana shugaban wata kungiya ce to sai ya zama ranar da zamu yi zama na biyu na shafibiya yana can suna mitin kuma shine shugaba ran da wata na gaba ma da muka zo still da za su yi meeting shine shugaba sai ya ce to ai yana da tattakaici da bakin ciki ya kama ya so ya zo karatun amma bai zo ba sai ya ce to in tura mishi na tura mishi ta waya to kwanaki tun da muka sadu da shi muka hadu da shi wallahi yake mun kuka yace malam kuka san har yanzu na kasa zama bi karatun nan yaushe ne za ku sake zama shi dai ya kosa ya je shi za a sake zama saboda ya zo ya ce wallahi tallahi malam gumma in zo a yi karatun a gaba da ni na wuce na wuce gurin Allah da eh mm mm a yafi gaskiya ne ai muraja ce muraja ce to Allah ka samu dace saboda haka yan uwa mu ci riban zaman mu a Zaria yawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik